ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 26 ga watan al-muharram shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 21 ga watan 7 shekara 2025 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar sheik muhammad sali al-uthaymin alaihi rahmatullah idan ba manta ba muna cikin fasali na takwas ne al-faslu thami fasalin da malaki mana bayani game da siffar sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a bisa abin da ya zo daga gare shi sallallahu alaihi wasallam mun fara bayani game da abin da ya shafi kabbarar harama takbiratul ihram mun tsaya daidai ga da malam yace wa fi riwayatin idza qumta ila salati fa asbighi alwudu'a thumma istaqbil alqiblata fakabbir daidai nan muka muka tsaya insha Allah ta'ala za mu tashi wala budda min an yaqula malam yace wala budda min an yaqula idan mutum zai kabbar harama to ba makawa dole ne a gare shi sai ya farta lafazin cewa Allahu akbar ma'ana ya faɗe shi kamar yadda na faɗa ɗin nan Allahu akbar Allahu akbar wannan shi ne yadda ake farta lafazin kabbarar harama falau ƙala da a ce mai kabbarar harama zai zo farta lafazin kabbarar harama sai ya ce Allahu ajallu Allahu ajallu Allah shine mafi daukaka lam yasih mali ce to bai inganta ba da ka bar har masa batte ba tare da cewa da ajallu da akbaru duk abin da suke nunawa shine daukaka da girman Allah madaukakin sarki da buwayarsa in ka ce Allahu akbaru Allah mafi girma Allahu ajallu Allah mafi daukaka kowanne na nuna maka matsayi da girma da buwaya ta Allah subhanahu wa ta'ala to amma da za ka zo kabbara harama sai a jika ce Allahu ajal sallaka ba ba tunda tun farko ba ta ma sallan ba ta ma kulli ba ballantana ta inganta abinda ake shiga sallah da shi na farko shine kabbara harama wanda kamar yadda muke bayani a baya rukuni ne daga cikin rukunin sallah idan mutum bai kabbara harama ba sallar shi ba ba to kaga lafazin da ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma sai ka canza shi sai ka kawo wani duk da girman abin da ka kawo duk da matsayinsa bai yi ba me dalili dan a nuna maka wujubu ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam wujubu liqtida bir rasul sallallahu alaihi wasallam wajabcin koyi da kankame abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo daga gare shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi Allah yake so kai masa bauta duk abin da ya fito daga bakinsa da shi Allah maɗaukakin sarki yake so ka kusance shi so da ka duk fasaharka duk basirarka duk azancinka da iya larabcinka ba za ka ƙirƙiri wani abu da kake gani ya dace ka bauta wa Allah da shi ba wanda annabi bai san da shi ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ba kai ne wakilin Allah subhanahu wataala ba zuwa ga doron ƙasa ba sau da ka babu ruwan Allah da larabcin da iya larabcinka da basirarka ka aje kayanka ka dauna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa idan ka zo dole sai ka ce Allahu akbar sannan sai ka bar haram maka ta inganta qala mala yace walau qala da ace ma zai zo yace Allahu a'zam lam yasih Allahu a'zamu kaga shi ma da ɗaya ne kun ga da akbaru da a'zamu wannan kalimatani ne mutaradifatani kalmomi ne suke mutaradifai idan kuka kalle su da kyau za ku ga lafazin su shine ya saba amma ma'anar su menene ɗaya ce in ka ce akbar daga kabir ne in ka ce a'azam daga azimu ne me kabiru mai girma me azimu mai girma shi ma to kaga Allahu akbar Allah mafi girma Allahu a'azam Allah mafi girma to amma idan da zaka zo ka ce Allahu a'azam saboda kana ji ka kware a larabci larabcinka ya nuna sai ka canza lafazin da yazo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce Allahu a'zam Allah mafi girma har kai sallar ka gama ba sunanta sallah a wajen Allah madaukakin sarki ba kai dai sallah ne waqi'iyan kayi ta mutane sun gani amma a wajen Allah a shari'ance wannan sallah ba sunan wannan sallah taka ba sunanta sallah ba me ka saba shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa anan za ku gane fa muhimmancin koyi da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai namu wallahi duk wanda ka saki ka kama manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a dukkan abin da yake na ibada wallahi ka kama kafar wala duk abin da zaka babu ruwan Allah da shi dan abin da Allah subhanahu wataala ya ce wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi ya zo muku da shi shi za ku dauka ku rike ku yi abinda kuma ya hane ku sai ku bashi wa in tuti'uhu tahtadu in za ku ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shari'a tana wajen duk wata shari'a da Allah madaukakin sarki ya kaddara zaka samu to tana wajen bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi sa ɗan uwa mu lura da kyau in dai ibada zaka yi kana so ka nemi kusanci ne da Allah ka samu lada to ka tuntuba ya manzon Allah yi wannan abu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko menene in dai lada kake so ka samu Allah ya baka lada to akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya turo ya koyar da wannan abin yadda yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka sani tun daga kan sahabbai zuwa ƙasa ta fuskar falala da malanta da ilimi babu wanda Allah ya turo maka babu guda daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah madaukakin sarki ya turo maka shi kadai ne saboda ka yan wannan za ka fahimci mahimmancin koyi da shi a cikin komai naka na ibada Allah maɗaukin sarki ba mu ikon koyi da shi malai ce walau ƙala haka nan da mutum zai zo kabbar harama sai ce Allahu akbar makalli lafazin Allahu akbar lafazin alhamzan nan ta farko sai kai maddata sai ka jaka ka ce Allahu akbar maimakon me Allahu akbar shine asalin wasu zaku suna faɗar haka Allahu akbar ana yi aiko to duk wanda yayi wannan shi ma kuskure ne mallai ce idan mutum ya kabi maddil hamzati da yi wa alhamza din nan madda ka data lam yasih shi ma wannan kabbara har masa bata inganta ba asali ma bai shiga cikin sallah ba li'annahu idza qala saboda shi mai kabbara harama idan yace Allahu صارت الجملة الخبرية استفهامية كقوله تعالى to jimla ce da take khabariya labari kake riga kake bayarwa an kace Allahu akbar Allah ne mafi girma kaga wannan labari kake bayarwa ko to sai ka juye jimlar daga daga khabariya sai ta zama to istifhamiya ma'ana jimla ce da tambaya kake yi ita ce jimla istifhamiya Allahu shin Allah akbar shine mafi girma yanzu ba labari kake barwa tambaya kake yi wai Allah ma shine mafi girma kuwa shine abin da kake cewa saboda lafazin Allahu asalin sa a Allahu ne a Allahu akbar a Allahu akbar alhamza ne guda biyu sai aka sai aka shigar da ɗaya cikin ɗaya sai suka zamto guda ɗaya sai aka maddata Allahu akbar kamar faɗin Allah mafi sarki da yace Allahu khairun amma yushrikuna shin Allah shine mafi alkhairi amma yushrikuna ko kuma abinda suke tarayya da shi suke hada shi da Allah madaukakin sarki a matsayin abin bauta wani ne mafi alkhairi Allah ne kuma yadda Allah ce Allahu azina lakum shin Allah ne ya muku izinin wannan abin da kuke na shirka am amal am ala Allah tafsiruna ko kuma kire kuke yi ku jingina wa Allah subhanahu wataala to kaga dole ne mai la'akari da wannan ba za ka zo ka ja lafazin alhamdan nan ba Allahu kawai Allahu akbar shikenan wa anta tukhbiru anna Allah akbar kai labari kake bayarwa Allah madaukakin sarki shine mafi girma walasta tastafhimu hal Allahu akbar ba wai neman fahimta kake ba ba wai tambaya kake yi shin Allah ne mafi girma ba a'a ba wannan bane a'a labari kake bayarwa kawai wa ma'lumun anna hadha lahan malaiti abu ne sananne wannan fadin hakan lahanul lahani ne kuskure ne bata ma'ana ai innaka idza qulta ai hakika kai idan kace Allahu akbar in ka faɗi wannan lafazin kana lahnan yuhilu al-ma'na to kuskure ne lahani ne da yake kautar da ma'anar daga hakikanin abin da aka dora ta an ce Allahu akbar kai kuma kana tambaya kana cewa Allahu akbar walau kulta hakanan inda mutum zai zo kabbara harama sai ya ce Allahu akbar dan ko ana faɗa wannan da Allah ko ba faɗa Allahu akbar ainihin kun gane inda aka ja ko ina aka ja wajen akbar akbar alhamza kafin babun rahun akbar babu alif a tsakanin babun da kuma rahun ɗin nan ko akbar in ka ce akbar ka kayi wani alif ka kirkiro haka ne ikhtara ta'alifan waja'altahu hunaka ka kirkiro wani alif naka na kanka ka sa shi a wajen akbar wannan yana da yawa ya kowace mu wannan kuskuren ya kowace ma yawa Allahu akbar haka zaka ji malaci inda zaka zo ka faɗi irin wannan shi ba bi maddil ba'i wannan bawon din kai mata madda faqad qala al ulama to shi ma wannan malami sun ce la yasihu bai inganta ba kabbar harama ba ce ba ba a shiga sallah ba kenan لأن أكبار سبب لفظ أكبار جمع كبار كأسباب جمع سببا وأبطال جمع بطل سبب أنك تي أكبار جمع نينا كبار كبار كمر كتيني أسباب جمع نينا من سببا هكذا كمر كتي أبطال غرازة غرازة كين جمع نينا من بطل بطلوا هكا مالتي والكبر في اللغة العربية شيك ما لفظ كبر انك تي اكبار ان لفظ العربي ما انس دهوسا اسم للطبل الذي يدق به في الاغاني والاناشيد suna ne na irin katuwar gangan nan da ake kadawa a wajen wake-wake da rere shi ne akabar to saboda Allah ka ambaci sunan Allah kuma ka ce ganga dan uwa an fahimci kuskuren ko Allahu sai ka ce akbar jam'i ne ma da yawa Allah shine ganguna da yawa astaghfirullah wa atubu ilayh kaga wannan ai kuskure ne babba to shi sa wato hatta lafazin kabbara harama sai mutun ya ku yayi ta yadda ya kamata yan uwa jahilci ba fa uzuri bane jahilci yakan zama uzuri ne a duniya kafin ka sani ka gyara amma wallahi mutum ba zai je wa Allah maɗaukakin sarki bai iya sallah ba ya ce wai jahilci ne bai sani wa ce ka je ka koya fa inna ma shifa al'i as-su'al haka annabi ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hakika warakar wanda bai sani ba shine mai tambaya ba a zuwa kawai kai tsaye a je a rungumi lasibi ka kawai a ce za a kiran sallah ba a yi ba a yi ko kiran sallah da kaga ana ta yi ana ta yi kai tsaye ko ina kowa ya ɗauki lasu a kiran sallah a ƙasa Hausa rashin tsari ne ko da rashin mutum sanin mutuncin addini wallahi ɗan uwa rashin tsari ne da ba mu da shi da rashin mutuncin mutunta shi kansa addini amma ƙasashen da suka san menene addini yadda ga maka kamata ka je ka ga suwaye masu kiran sallah ka je ka suwaye masu kiran sallah ka je irin su su Saudiya da sauransu ka gani suwaye masu kiran sallah ba ka saka je ka daura tabi'a kawai ka kira sallah ba sai ka iya sosai da sosai sai an kuma abin da ya kamata ke idan kana so ka kira sallah sai ka je ka koya idan ka koya sai ka zo ka yi shi daidai sai ka samu lada a wajen Allah madaukakin sarki amma an ba ka ba ka zo kana kiran sallah kullun kana kuskure kullun kana kuskure wannan kuskure fa da ake rubuta da kake rubuta shi ake ba za a ce wa alheri ka nufa ba alheri ka nufa me yasa baka je ka yi shi daidai ba yanzu mutumin da ya zo yake ta sallah saboda shi musulmi ne yana so yi sallah ya samu lada sai je ta sallah akan kuskure kuma ce Allah ya karba tun da ai lada yake so ya samu ba a haka zuwa ya kai ka koya yadda ka san idan za ka yi aikin kafinta ko aikin walda ko aikin plumbing ko aikin wani abu na hannu ba ki saka je ka shige shi kai ba sai ka ji an koya maka duk wanda yake aikin hannu za ka yana da mai gida a gefe da ya koya masa aiki yana alfahari cewa wani shi ne mai gidana yanzu na iya aikin kaza duk inda za a aiki aka kira shi zai je ba da gudunma saboda mai ya koya ya iya amma me yasa muke wa addini hawan kawara me yasa muke wa addini hawan feda kawai duk wanda ya ga dama kawai sai abin da ya ga dama a cikin addini to wannan kuskure ne tsakani da Allah jahilci ba uzuri bane idan ka koma ga Allah subhanahu wataala a haka shi sa sai mai kokari mu gyara Allah madaukakin sarki ba mu yi kun gyara malai ce wa hadha yufsidu al-ma'na wannan abin da mutum ya faɗa na Allahu akbar yufsidul ma'ana yana lalata ma'ana ne gaba daya wa yakhallu bihi yana fitar da lafazin daga ma'anarsa yana dauke shi daga ma'anarsa fala yasihu at-takbir hina idin malai to a wannan lokaci kabbara fa bata inganta ba kwata kwata bata mayi ba kaga tun farko sallah kama bata kullu ba baka shiga cikin sallah ballanta na ai tunanin kai sallah kwata kwata malai ce law qala to da mutum zai zo ya ce Allahu akbar Allahu akbar akan lafazin wakbar wa Allahu akbar Allahu wa wakbar an fahimta wannan dai baka fi jinsu a lafazin mutanen mahausa ba gaskiya sai dai su larabawa amma Allahu akbar wannan baka fi jinsu ba li'anna ba'd an-nas saboda wasu daga cikin mutane jimal ya ce yuqallibul hamzata suna juyar da hamza alhamza wawan ta koma wawun maimakon alhamza kaga Allahu akbar ne sai su ce wa kaga sun juyar da alhamza ta kuma me wawu Allahu akbar yanzu ina wannan alhamza din take babu ita sun da ita wawu fa yaqulu wannan yana fada yana magana ne akan sutan larabawa sai ce Allahu akbar fal jawab ma la yace amsa anan ita ce anna hadha sahih to wannan idan mutum ya fada ka ya inganta babu laifi li anna lughata al-arabiyyata saboda harshen larabci tujizu kalbar hamza ta wawan tana halatta a iya juyar da alhamza ta zama ta wawo idan su bi ƙadbi zammin idan aka rigaye ita wawon ɗin da mai da zamma ka ce allahu wannan wasali ne zuwa ƙarshe eh zamma ne ko to kaga allahu kaga zamma ɗin ta rigaye mai alhamza akbar wannan ga duk ɗalibin ilimi musamman wanda ya karanci sarrafa ya san akwai wannan ya san akwai wannan sukan juyar da alhamza ta zamto wawu ko alhamza ta zamto yawo duk ana barin ba ku misali guda ɗaya kawai misali lafazin ƙala ƙala asalinsa a larabci ƙawala ne an gane ƙawala in kana so ka fahimci yadda asalin lafazin yake kuma mazdarinsa kalli mazari'insa ƙala me mazari'insa me mazari in kala ya kulu to ana ka samu wawu an gani ko ba fahimta ba ka ce kala kaga wannan alif ce a tsakiya yago to amma kalli ya kulu yanzu mai tace da rawa tsakiya kuma wawu ina wancan alif din take an gane to kuma mazdarin kuma mazdarin sa ka gani me menene a mazdarin sa alqawl kaga wannan wawan din ce me ta dawo saboda kaga alif din ce aka jure ta zamta wawu akwai wannan a sar ce ne mala asalin lafazin mala mayala ne mayala mayala saboda nauyi sai aka juyar da wannan yawon sai ta zama to alif sai aka ce mala ko ba mabarin sai mazarin sa sai kaje sun ce yamilu haka ne mazdar kuma sai zama to mai almailu kaga ya kun tayi ne ta mai mai to wannan dai wani abu ne na daban kan mu shiga wata wata duniya kuma ta daban larabawa suna da wannan sukan juyar da alif ta zamto wawun haka da sauransu to malai ce wannan babu laifi idan mutum ya faɗi haka wa ala hadha al ma'ana la yataghayyaru bidhalika illa in qasada al insanu bil wawi wa wal ataf malai ce to akan wannan bayanin da muka yanzu fal ma'ana ma'anar Allahu akbar la yataghayyaru bidhalika za ta canza saboda wannan canza alif din da wawun din da aka ba illa sai dai in kasadal insanu idan mutum ya nufaci shi mai cewa Allahu akbar din lokacin da yake faɗa ya nufaci bil wawu da wannan wawun din da yake kawo a matsayin alhamza wawal aqafi ya mai da ita wawul aqafi wa da take nuna cewa ka jingina ta dan ka nuna wala da wafi misali ka ce Allahu wa kabar Allahu Allah wa da kabar da kabar an fahimta misali ka ce aljinnu wal insu aljinnu wal insu da kake so ka ce aljani da me da mutum kaga wannan waɗin da take tsakanin aljinnu da al'insu ita ce ake ce mata malamin labarci suke ce mata wawul aqafi suna ce mata aqif wacce take nuna cewa jingina abu da wani abu in ka ce kawai al'insu al'insu aljin mutum aljan amma da zarar ka ce al'insu waljin sai sai zamto me mutum da aljan to idan shi mai cewa Allahu akbar wawu din sa irin wannan yake nufi yace Allahu Allah wa da kabar da kabar an fahimta yanzu to idan haka yake nufi shine ya bata ma'anar to amma kuma da wahala eh da wahala mutum ya zo ya ce Allahu wa kabar da wahala sai malai ce fahuna la shakka annahu yufsidu al-ma'ana inda haka ne a yadda yake nufi kamar yadda muke bayani to anan yana bata ma'anar ya lalata ta walakinahu la yaqsidu dhalika bila shakk malai ce sai dai baya nufin haka babu shakka da wahala a samu wanda zai zo yana cewa Allahu akbar yana nufin Allah da wani abin na daban da wahala inna ma yaqsidu bi qawlihi lele lalle abin da yake nufi da fadin sa Allahu akbar Allahu akbar abin da yake nufi da shi ne Allahu akbar malaka ma hada takbiri tare da wannan kabbara ta harama yanzu mun gama kawo lafazin kabbara harama inda ake fada sai malaka to tare da fadin Allahu akbar din yarfa'u yadayhi mutum masallaci zai daga hannayensa madmumatai al'asabi yana mai hade ɗan yatsunsa mabusutatan yana mai kuma tsaye da su ya faɗaɗa su imma ko dai ya kasance abinda yake nufi da mazmuwatil asabi ɗan yatsun hannun mutum idan mutum zai kabar harama yan uwa an ga ɗan yatsun na ko to haka zai musu haka ya haɗe tsakanin su shine mazmuwatil sannan da yace mabusutatan abinda yake nufi zai tsaga saka ba idan kai haka ka ka dunkule shi ma wannan yana ɗaukar ma'anar me mazmumati al-asabi zai iya daukar cewa ya dunkul hannayensa amma sai ce mabsutatan kana mai tsaye da su ka shimfada su haka to haka mutum yake kada mutum ya ware hannayensa haka ba a yi haka ake yi mutum zai tsaye da hannayensa haka yawa ba kuma mutum kai zai zo ya kama yadda galibi na gamata sana sallama za a zo a girgiza hannu a yaka sai a dawo da shi a yaka eh shi ma wannan kuskure shi tafiya da shi din da dawo da shi din duk wannan shi ma wannan nau'i ne na ibada da kake kirkiro hakan da hakan tunda wannan aikin fa aiki ne na Allah madaukakin sarki akwai yadda yake so a yi shi to da ka ji yadda kai wani abu to kai ne kai ne ka kawo shi in ba in ba annabi ne ya koyar ba to da ka ba a wani haka sai a haka da ai wahala ne ma ciki wahala ne kawai yadda hannunka yake zaka dago shi haka to sai malai ce idan zaka yi kabbarar zaka yi ta ne imama at-takbiri ko ka daga hannun shi daga hannun zaka yi shi ne ko tare da kabbara رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كي كبر الحرم ترى درجه hannu wannan imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi Abdullah da Umar Allah ya kara musu yarda shine kace Allahu akbar tare Allahu akbar kana kabbara kana daga hannu lokaci guda tare wannan sifa ta farko kenan ورواه أحمد وأبو داود أن وعيل بن حجر رضي الله عنه هكذا وانا سبا إتما مالا إمام أحمد أن حنبل أبو داود سروي توتا دقى صحابي وائل أم حجر الله كارا مسير دا أو قبل التكبير كوكما كفار أغا هنن سنسي كفارة بيو بايا كفار أغا هنن sannan sai kabbara ta biyu baya kafin kabbara kafin kabbara za ka fara ɗaga hannu shi ma wannan siffa ‘yan uwa imam muslim ya fitar da hadisin daga hadisin sahabi abdullahi ɗan umar allah ya ƙara musu yarda shi ne ya kenan kai haka allahu akbar ‘yan uwa an fahimta sai ka fara ɗaga hannun an gani allahu akbar shi kenan sannan sai kabbara ta biyu baya au ba'da takbiri ko kuma bayan kabbara sai kai kabbara sannan kuma sai daga hannu ya biyu baya kun ga akasin wannan wanda muka yi ne yanzu shi ma wannan siffar ta uku imam muslim ya fitar da hadisi akan ta daga hadisin malik ibn al-huwairi Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda shine sai ka sai ka ce Allahu akbar dan uwan fahimta Allahu akbar sannan sai kuma ka daga hannu shi wancan daga hannun zaka fara yi sannan kambara na farko kuma tare zaka yi su yan uwa duk wanda kai a cikin guda uku nan al'amru wasi'u shari'a ta baka dama malamai suka ce ana so a rinka nau'antawa kamar yadda kullum muke sha maimaitawa ana so a rinka nau'antawa wata ran idan kai wannan wata ran kai wancan dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi sa sabai suka gani suka rawaito mana suka ce wata rana annabi yayi wannan wata rana yayi wancan wata rana yayi wancan wani yaga wannan ya rawaito wani yaga wancan ya rawaito wani kuma yaga wannan ya rawaito to kai ma sai ka kaɗi aikin annabi sai ka yi su ira da aminci su tsara tabbata a gare shi wata rana idan ka zo sallah kawai sai aka kai haka Allahu akbar wata sallah kuma kawai sai ka ce Allahu akbar sai ka daga hannu wata sallah kuma kawai sai aka kai haka Allahu akbar duk kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ga kullun rayuwa tana ƙara albarka insha Allah ta'ala sai malai wal amru fi hadha wasi'un al'amari a cikin wannan abu ne da yake lwatacce kowanne zaka iya yi zamu dakata ne insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi wa muntahar rafi ya kuma ake daga hannu shi kansa daga hannun akwai yadda ake yi sama ko yadda kaga dama baka yanzu misali da muka faɗa da mata suke kaga ai kuskure to akwai wasu siffofi da wasu ma kuma suke wanda ba daidai ba ne wani ma an yanzu kawai haka zagaya kawai haka wallahi zagaya ta da sallah inda ya ga dama nan zai kai hannun nasa akwai inda ake kai hannun akwai inda aka kai hannun yawwa Allah ya samu dace sati mai zuwa idan mun zo sai mu tashi wa mun ta gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi wa mun ta harraf abin da baka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya na'am na'am yau wato kaga irin abin da nake faɗa ba wani yazo kai haka zaka yayi kaga wannan wani abu ne kawai da shi ya ga dama ya kirkiro ke yin kayan eh shi sa ai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da yace sallu kamar ra'aytumul musallin tun wancan lokacin ce annabi ya gama ya ce kai sallah kamar yadda kaga yana yin sallah dole ne ka je ka sanya annabi yake yin sallah dole duk yadda zaka yi baka da uzuri sai ka je ka koyi yadda manzon Allah yake yin sallah tsira da amince tsara tabbata a gare shi dan sallar da Allah ya ce a ƙimu salata irin ta annabi yake so kai so da ka babu uzuri mutum ya rika yin abin da ya ga dama a sallah kawai saboda abu yana burge shi duk aiki na sallah akwai wanda zaga wallahi kawai ganin dama su suke wani wani sallah ba zaga wani gayu ya dauke ta da sauransu yana wani bokarewa yana kaza da sauransu ba daidai bane ba daidai bane so kake kai sallah ka samu lada ta karba wajen Allah madaukakin sarki ka tsaya ka nutsu ka yi ta yadda Allah yake so ka yi ta gwargwadon minti goma minti biyar da sauransu ka tashi insha Allah ta'ala sai ka ganta a rubuta maka ita cikakkiya a littafin ranar tashin alkiyama amma bai amfanin ka wayi gari ka duba littafin ka ga babu sallah ka yi ta ka yi ta ka yi ta ka ga babu ka yi ta ba yadda annabi yake so ba ba yadda annabi ya koyar da ita ba yadda Allah yake so ba shi ne matsalar Allah ya sa mu dace duk zamu yi wannan bayani insha Allah ta'ala فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام